wannan ce ta magana إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya hada fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka na juma'a a wannan gari na argungun a jihar kebbi nigeria a allah ya kama wannan gari don ziyara ta musulunci da kuma dawa da faɗakar da al'umma kamar yadda aka saba dare da rana a don munasaba ta samun karuwa na aure da wasu ‘ya'ya na alheri da albarka a wannan gari ‘ya'yan mai martaba ko mai girma jarman kabi za a ɗaura gobe insha Allah ta'ala kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ɗazu muka sauka daga jirgi kuma ana cikin gajiya kuma kuma an yi azumi duka mun yi azumi gaba ɗaya na ashura yau muna fatan Allah karɓa mana amma dai tunda an sanar za a yi wa'azi muka ce bari mu yi amfani da wannan dama a isar da saƙo gajeri saboda gobe akwai hudubobin juma'a kuma gobe da kuma da za a sake yi insha Allah ta'ala fatanmu Allah ya sa albarka wannan auren raki da za a yi da wannan da'awa da za a yi a wannan gari na argungu wannan jiha ta kabi da kewayenta Allah ya ba su lafiya zaman lafiya da dukan arewa a Najeriya da mutum ma Najeriya gaba daya a muna tare da malamin mu Sheikh Amir Ibrahim Daurawa hafizahullah wa ra'a wannan majalisin nasa ne ni dan rakiya ne kawai zan yi shimfiɗa ne yar gajeriya sai in bashi don daman filin nasa ne ta fafatawa barin ɗan mana nasiha akan wani abu guda ɗaya wanda mutane suke sakaci da shi shine shine ni'imar Allah da ya yi wa bawa da kuma gode masa zan yi magana ne akan ni'ima da gode wa Allah akan ni'imomin da ya yi mana shi musulmi daga cikin mafi girman ni'ima da ubangiji ya masa bayan ya halicce shi sai kuma ya sa ya zama musulmi duk wata ni'ima da za ta biyo bayan wannan to bata kai ta ba an halicce ka kuma kana kalmar shahada kana la ilaha illallah kai musulmi ne to Allah a cikin mulkinsa da sarautarsa da ikonsa yana so a rinka gode masa akan wannan ni'imomi da yi kuma ko mu yau da gobe mun sani cewa duk wanda ya maka abin alheri da isani ya kamata ka gode masa walillahi almasalul a'la Allah shine yafi cancanta a gode masa akan ni'imomi da ya mana kuma ya muna ya muna ni'imomin masu tari yawa wa in ta'uddu idan da za ku irga nemomin Allah la tusuha Allah ce ba za ku iya kididdige su ba wa in ta'uddu ni'mat Allah la tusuha la tuhsuha wa an'ama alaykum ko wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya kwaranyo muku ya zubo muku ni'imomi da wanda ake gani a fili da wanda ake gani a boye kai ɗaya a yanzu idan aka tashe ka ka yi bayanin ni'imomi da ubangiji ya maka ba za ka irga su ba kai kadai to amma abin tambaya shi muna yi wa Allah godiya akwai wata fa'ida da nake so na bamu duk cikin alkur'ani gaba ɗaya da Allah ya zo ambatan ni'ima da ni'ima ni'ima ni'ima ni'ima ni'ima yake kira sai wuri daya sai ya kawo shi da ni'am wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina malamai suka ce me hikimar haka ko ina Allah in yazo maganar ni'ima sai ya ce ni'ima daya ni'ima ni'ima ni'ima ni'ima amma can sai ya ce ni'imomi wai dan a nuna maka kowace ni'ima guda ɗaya ana bin ka bashin ka yi wa Allah godiya a kanta idan baka gane ba sai an tambaye ka akan kowace ni'ima guda ɗaya da ubangiji ya maka wanda za mu zo mu kawo misalai a kansu sai an tambaye ka akan duk wata ni'ima da Allah ya yi maka summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im Allah ya ce a wannan rana ta alkiyama sai an tambaye ku akan ni'ima da Ubangiji tabaraka wata'ala ya muku malamai suka ce shukurun ni'ima yudimun ni'ima yi wa Allah godiya akan ni'ima shi ke dawwamar da ni'ima Allah ya baka ni'imar lafiya kana gode masa to shi ne lafiya za ta ci gaba da dawama a kanka. Allah ya baka ni'ima ta arziki, kana gode masa, to shi ne zai ci gaba da dawaman maka da wannan ni'ima ɗin. Kufurun ni'ima, yuzilun ni'ima, butulcewa ni'imar Allah, ka ƙi ka yi wa Allah godiya akan ni'imar da Ubangiji ya maka, yana kautar da wannan ni'ima, sai Allah ya fushi da kai. ya ƙiya baka ya ƙiya ci gaba da baka wannan ni'ima ku sani cewa Allah ya mana ni'imomi masu yawa da farko ni'matul islam wal iman ni'imar musulunci da imani wa kafa biha ni'ama ta isa ni'ima akwai wani tukuici da bawa zai iya biyan Allah dangane da musulunci da ya bashi da imani da ya bashi kai kana da wata sakayya da za ka iya wanda bawa wanda ya baka musulunci da imani kuma akwai wanda ya fi ka morewa a kiyama akwai wanda ya fi musulmi morewa akwai wanda ya fi mai imani morewa to wace godiya kuka yi wa Allah da ya sa ku zama musulmi yau akwai dan uwanka ya fi ka lafiya ya fi ka wadata ya fi ka kaza ya fi ka kaza amma kuma Allah bai bashi musulunci ba bai bashi imani ba idan ya mutu wuta zai shiga amma kai gashi an baka ni'imar musuluncin da imani kana wasa da sallah an baka imani da musulunci kana wasa da azumi kana wasa da zakka kana wasarere da dukkan rukunnan musulunci duk ta'alimul islam baka damu da su ba musuluncin ma baka karanta shi ba musuluncin ma baka san shi ba abun mamaki yau a ce musulmi wai yana cikin wanda ya fi kowa jahiltar addininsa wannan ya fi komai muni a ce wanda ya fi kowa jahiltar addininsa a cikin masu addini shi ne musulmi ana ta haifanmu a matsayin musulmi amma ba mu san musuluncin ba saboda ba ma gode wa Allah akan ni'imar da ya mana ta musuluncin mu karanta musuluncin mu je makaranta mu saurari wa'azi mu bibici malamai mu yi tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah tabaaraka wa ta'ala yace ku tambaya yana daga cikin godewa Allah akan ni'imar musulunci shine zuwa makaranta na yadda Allah ya bani musulunci barin je koye shi yau idan a taba in babur zaka tuka sai ka je ka koyi ake yi idan shagon sai da kifi zaka bude sai kaji an koya ma ya ake yi idan dinki zaka kama sai kaji an koya maka ya ake yi idan noma za ka yi sai ka je an koya maka ya ake yi amma kana ta yin musulunci baka je aka koya maka ya ake yi baka iya sallah ba wanda ita ce azamul ibadat da sallah ake shiga aljanna baka iya karatun qur'ani ba wanda shine dustur shine constitution na addinin ka gaba daya baka san shi ba baka iya qur'ani ba ba abin da ka sani a ciki kawai ka tarar da iyaye da kakanni suna yi kai ma kana yi kuma baka iya ba kana addini amma baka iya littafin addini ba musulmi ana bin ku bashi wace godiya kuka yi wa Allah ne mai da ku musulmi biyan sa kuka yi taro aka yi aka ce ku ku ne a baku da haka yana cikin godewa Allah akan ni'imar musulunci dabbaka musulunci godewa Allah akan ni'imar musulunci aikata musulunci godewa Allah akan ni'imar musulunci karanta musulunci haƙuri da musulunci bautawa Allah da musulunci Allah ya ce mana wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku kuskura ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi amma ina shaida muku wanda zai mutu ya ci ribar musulunci shine wanda yayi wa Allah godiya akan ni'imar musuluncin sannan kuma ya karanta musulunci ni'ima ta wurin zama Allah tabaraka wata'ala ya ba ku wurin zama dabba ba ta da inda za ta zauna akuya tinkiya sai ta kwana a tsaye sai ta kwana ruwa yana dukanta ku kuma kuna da gidaje da za ku shiga ku rufe dabbobinku su kwana a waje ku ku kwana a ciki kajinku su kwana a waje ku ku kwana a ciki kuka yi wa kanku rufi kuka yi wa kanku fanka saniyar gidanka in ta fi dubu ba za ka sa mata fanka ba tana da rai kana da rai ta gama girma ka yanke ta ka cinye ta hadda fasa kashi ma gaba daya to wannan gida da kake zama ni'matul sakan ni'matul buyut Allah shine ya baku sakana wurin zama me kuka yi wa Allah godiya akan wurin zama wataƙila a cikin koni ya mallaki gida wani kuma yana gidan haya musamman waɗanda suke rayuwa a manya-manyan birane rayuwa ne a gidajen haya wanda suka mallaki gidajensu wace godiya suka yi wa Allah da Allah ya ba su gida wanda suka samu kuɗin da za su biya haya wani godiya Allah suka yi wa Allah da ya ba su wannan ni'imar lafiya kana nan yau lafiyar ka kalau in ka ga dama gobe sai ka ɗauki diga ka fara rushe katangar gidanka saboda gadara kana lafiya amma akwai dan uwanka yana kwanciya a asibiti yau shekara uku wannan abun baya iya dagawa wannan abun hannuna wallahi bai sai daga shi ba wani yana kwance makocin ku ne sai dai a mirgina a kwantar wani bawan Allah mara lafiya bai da lafiya tsabar kwanciya sai daga dan bayan sa ya ribe wallahi ribewa yayi sai dai a zo a mai direshi tsabar kwanciya kai kuma kana tsalle-tsalle kana guje-guje amma sallar jam'i ba ka zuwa in an kira wa'azi ba ka zuwa duk abu na Allah ba ka damu da shi ba Allah ya baka kafa ni'matul jawarih ya baka hannu ya baka ido ya baka hanci ya baka baki akwai wanda dan uwanka gurgu ne yana so ya zo wa'azin nan wallahi bai isa ya zo ba me yasa bai da kafan da za ta kawo shi laifi yayi wa Allah haka Allah ga dama wannan kafar baka san sai Allah ya tambaye ka akan ni'imar kafa da ya baka me kai wa Allah ba ka je masallaci da ita ko ka je gidan kida da rawa ko ka je gidan karuwai ko ka je gidan saban Allah ko ka je gurin bid'a ko ka je wajen shirka shi dan uwanka da yake kwance bai da lafiya me yayi wa Allah shekaran jiya wani ya kira ni a waya bawan Allah babban mutum yace Allah ya masa duk abin da zai masa amma ya rike masa kafofi yace malam gani na yau shekaru ban isa in tashi daga falo na in shiga ban daki ba babban mutum sai dai a tura shi ban daki a tsaya akan sa ya kashi da fitsari yace gani ga masallacin juma'a a kofar gidana amma wallahi mutanen ma bana iya ganin su ban isa in je in halarci hudubar juma'a ba ina son fita ba kafa yace bene na ku yanzu a saukar da ni ba ƙananan kacci za a nemo da za su iya mirgida su soke ni ba yana sama ban sani ba ko haka Allah zai dauki raina malam me hukunci na da bana zuwa sallar juma'a wani babban malami yace ya kai ziyara wa wani marar lafiya yana da dukiya in dai ana bayanin masu dukiya a ƙasarsa to yana cikin masu dukiya malamin ya je gaishe shi iyadatul marid ya masa nasiha ya ce kai haƙuri da abin da Allah ya tarbe ka she fashi da kuka yace ma yuki me yasa kake kukawa ne yace wallahi yau wani yau shekaru na barkace buri na ina so Allah ya bani daman da zan kafa goshina a ƙasa na yi sujjada wannan goshin ba na so in mutu ban yi so sha'awa nake ko a hoto in naga ana sujjada ni kuma yau Allah bai bani dama ba ba ni da gadan bayan da zan iya miƙe shi ne sujjada yace wannan shine damuwa ta sai bace da kuka yace ka roƙa min Allah ka roƙa min ƴan uwana a masallaci su mun addu'a Allah ya tashe ni daga wannan kwanciya ni kawai ko ban iya fita ba kawai in samu dama ko a gida ne zan iya ruku'i da sujjada kawai wallahi mala a kwance yake a zube kuma duk dukiya da kasan yana da ita duk inda za a je a kasan a kasashen duniya na neman lafiya ya je Allah bai ba shi lafiyar ba yanzu ba za ku gode wa Allah akan ni'imomin da ya muku da wadatar da ya ba ku ba kun samu yalwa ta lafiya amma a lokacin za ku yaƙi Allah mutum ya samu lafiya ya yi faɗa da lafiyarsa ya yi faɗa da Allah da lafiyarsa kai ta bacci saboda kana da lafiya ana kiran asuba ba za ka tashi ba sai ka ce arne kana da lafiya kai amfani da lafiyar ka keta dokar ubangiji kai zina kai cace kai barna ni'ima ta zaman lafiya ni'ima ce Allah ya yabi makka da haramin makka saboda ni'ima Allah ya ce yanzu ba su gani ba anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim mun sanya wannan harami na makka ya zama amin ya zama mai aminci wa hadha albalad alamin wannan gari na makka mai aminci amma ga mutane can a gefe ana daddauke su ana kakkashe su ana fashi da makami ana zubar da jini ana kaza mun yi musu kaza saboda ni'imar aminci ku da Allah ya baku lafiya ya baku zaman lafiya wace godiya kuka yi wa Allah na gaya muku gode wa Allah akan ni'ima kowace ce yana dawamar da ni'ima dan Najeriya ya nuna wa Allah yana godiya gare shi akan ni'imar da ya bashi na zaman lafiya a shekarun da suka gabata koko an yi wa Allah butulci an samu wadata an samu ni'ima an keta dokar Allah an ki a gode wa Allah akan ni'imar da ya bayar sai ya zo ya ɗan ɗage ni'imar zaman lafiya sai kowa shiga uku asarar da muka yi a Najeriya musamman a arewacin Najeriya saboda rashin zaman lafiya ba za ta lissafu ba baki ba zai iya bayani ba alƙalami ba zai iya rubutawa ba ni'imar zaman lafiya kawai ba wai kuɗin kashewa ba a'a ce gari lafiya kawai asarar da ake yi da aka yi da wanda ake yi wallahi ba zai lissafu ba da wanda hawan jini yake kashe su saboda tsoro kawai da garin da yake mutuwa yana tsaye gari ana harka ana hada-hada ya mutu murus hanyoyi sun mutu da ana bin su ana hada-hada dan adam ni'ima ne zirga-zirga alheri ne amma Allah gaba daya ya dauke wannan abu an jefa mutane cikin firgici cikin tsoro kuna cikin kasarku ba kwa iya bacci kuna cikin darurrukanku kuna cikin firgici kuna cikin yankunanku kuma kuna gudun hijira kuma Allah ya jarabe ku da kanku da kanku ku ya ku ku kashe kanku da kanku ku kona kanku da kanku ku yi wa kanku da kanku bala'i da masifa rashin godiyar Allah akan abubuwa da muke da su da ya ba mu wallahi tallahi ba karaman bala'i bane a rayuwarmu a ƙarshe ya ku yan uwana abin da nake son isa da shi gare ku shi ita yi wa Allah godiya ashkuru ala ni'am ibada ce tunda Allah ya ce mu yi masa ya ce kuma mu gode masa Allah ya ba mu ƴaƴa ni'ima ne mu gode wa Allah akan ƴaƴa da ya ba mu wani yana nan bakarare ne baya haihuwa kwata kwata ba ɗa namiji ba ba ƴa mace ba ba maza da mata ba yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima wani Allah ba shi mata zalla yana neman maza Allah bai bashi ba wani Allah ya bashi ƴaƴa maza zalla yana neman mata Allah bai bashi ba wani kuma Allah ya hada masa mazan da mata amma bai yi wa Allah godiya ba wani kuma Allah ya bashi aqimi aqimi shine bakarare wanda baya haihuwa gaba daya yana ta neman da wani kuma Allah ya bashi dan ya bar dan ya zama dan daba wani Allah ya bashi diyar ya barta ta zama karuwa ƴaƴan musulmi su zama karuwai suna shakiyanci suna tsiya yau idan ka bude wannan wayar insha Allah wadda zaka fara gani fasika mai karuwanci mai tsiya ƴar musulmi ce wata ma wallahi da alamar bakin goshi ma a fuskarta su suka iya iskanci su suka iya rashin mutunci su suka iya shedanci su suka iya barna ina iyayensu wasu Allah ya musu ni'imar ƴaƴan amma ba sa iya tarbiyyar ƴaƴa yana cikin godewa Allah akan ni'imar ƴaƴa kai musu tarbiyya islamiyya ka dora su akan aqida ka dora su akan tauhidi ka dora su akan Allah ya ce annabin Allah ya ce ka dora su akan abin da in ka mutu za su yi taimaka addu'a amma da yawa daga cikin mu Allah ya mana waɗannan ni'imomi ba mu gode wa Allah ba akan wannan ni'imomi da ya mana tabaraka wa ta'ala musamman ɗa, ni'ima ta ɗa, ni'ima ta yaya Allah baya bari tun daga duniya duk wanda Allah ya masa ni'imar yaya yayi wa sarere da waɗannan ni'imomi to wallahi tallahi Allah baya bari sai ya gana masa bakin ciki kafin ya faɗi ya mutu da haka ashe ana bin mu bashi mu yi kokari mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu mu kula da karatun ƴaƴanmu mu kula da ainihin aƙidun ‘ya'yanmu, mu kula da abokanin ‘ya'yanmu, mu kula da mazajen da za su auri ‘ya'yanmu, mu kula, mu kula, mu kula, waɗannan ‘ya'ya da kuka sani iya yawan ‘ya'yanka iya yawan tambayoyin da za a yi maka, don kowane ɗa sai an tambaye ka, da sauran ni'imomi da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana ni'imar abinci ya kore mana yunwa, ni'imar lafiya, kar mu da cuta, ni'imar hanci, ji da gani, yanzu wani ɗan uwanka ne ga hanci katon hanci amma wala baya jin turare baya jin wari in zaka ajiye kashi a gaban sallah baya jin wari kashi in kuma zaka sa turaren da yafi kowanne kanshi a duniya wallahi baya jin kanshi laifi yayi wa Allah a'a dandano wani duk abu ne yasa a bakin sa baya jin dandanan yanzu ka duba ni'imar harshe kawai idan ka saka siga sai kwakwalwa ka ta baka siga ne harshe nan fa shi shi kadai ne ya baka dandanan siga ya baka dandanan gishiri ya baka dandanan daci ya baka dandanan bauri ya baka idan ka saka ruwa zai ce ma ruwa ne in ka saka man gyada zai ce maka man gyada ne in ka saka manja zai ce maka manja ne in duk abin da ka sa a wannan harshen shi shi kadai bature yayi wannan abu bai isa yayi ba amma wani godiya kai wa Allah akan harshe kawai da ya baka duba ido yau in kana so ka gane ni'imar ido rufe idanka idan zaka ainihin wato tafi gida ka dan rufe idanka haka ka ce bari gwada diddimi ka ga yanda makaho yake rami nawa zaka fada karfe nawa zaka buge fal nawa fal waya nawa zaka buga amma ka taba zama ka zauna bayan magariba da isha'i kai wa Allah godiya akan ni'ima ta ido na gani da ya baka suna nan wannan hannun da kake gani kana kowane hannu wannan yana da amfani wani an bashi gurgu ne wani kuturu ne nan din aka yanke gabaki daya idan zai ci abinci da cokali fa sai ya saka hannu biyu haka ya sa cokali a haka haka ya dauka kuma haka wallahi akwai wanda yake cin abinci da yatsan kafarsa babu yatsan hannu ta dama babu tagu yatsan kafa Allah ya bar masa sai a sa masa abinci da wannan babban yatsa da tsakiya ta kafa haka zai makale cokali sai ya daga Allah ya taimake shi yana dago kafar kuma ya sa bakin sa akwai wanda wanka baya iya yi wa kansa dan ba hannun wankan wallahi sai dai a zuba masa ruwa a cikin baho a tsunduma shi a ciki ita haka ita haka kamar agwagwa tana yi saboda bai da hannun da zai wanke jikinsa amma kai duka Allah tabaraka wataala ya maka abin da ya maka baka gode ba da haka ku yi wa Allah godiya akan ni'imomi da ubangiji ya muku kuma insha Allah idan kun gode Allah zai kara muku da in shakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ya ce fadkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun ku tuna da ni ni ma zan tuna da ku ku ambace ni zan ambace ku ku gode mini kada ku kafirce mini kada ku butulce mini duk wanda yake so ya samu kusanci da Allah ya samu ni'imomin Allah to ya yawaita yi wa Allah godiya shine ya rinka alhamdulillah alhamdulillah sannan ya kiyaye dokokin Allah aka ji wani sahabi yana alhamdulillah alhamdulillah aka ce me yasa ka yawaita fadin alhamdulillah yace kalimatun ahabbaha Allah kalma ce da Allah yake son ta shi yasa nake yawan fadin alhamdulillah dan haka ku ce alhamdulillah alhamdulillah ko a bakin kura wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah zan miƙa wa babban magana ga babban malamin Sheikh Amir Ibrahim Daurawa nayi masa shimfiɗa ne kawai damar kafin ku zo sai shi kuma ya hawaye ta fafata ku ce sai gari ya waye Allah saka na ne
Bana mu zan jin faɗa shi.
ku sai ka so ina ga
Eh, eh ne ga wasai kai kai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na alhamis daren juma'a wanda yake goma ga watan al-muharram shekara 1448 wanda ya zo 25 ga watan shida 2026 Allah cikin ikonsa mun amsa gayyata ta Jarman Argungu ko Jarman Kebbi domin halartar wa'azi da zumunta da kuma faɗakarwa da kuma ɗauran aure na ‘ya'yanmu guda biyu da za a yi gobe Juma'a sha ɗaya ga watan Al-Muharram wanda ya zo kuma 26. Muna fata mu wannan gari na Argungu a wannan jiha ta Kebbi Allah ya sa ya zama alheri gare mu gare ku Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya mutuntunu na zahiri da na baɗini Allah ya kawo mana da su Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa Allah ya lullube mu yau ɗazu aka yi azumi na ashura'a duk ranar goma ga watan almuharram ita ake kira yawmu ashura'a ranar tara ga watan almuharram ita ake kira yawmu tasu'a'a wanda wannan kwanaki guda biyu an sunnanta mana a sunnance mu yi azumin nafila a wannan rana guda biyu ranar tara saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la'asumanna tasi'a idan Allah ya sa na kai shekara mai zuwa zan yi azumin tara. Ranar Ashura a kuma annabi alaihi salatu wassalam ya yi azumin yoma Ashura a kuma ya ga ana yi ya tabbatar kuma ya faɗi falalar wanda ya yi. Cewa idan kai azumin yoma Ashura a azumi ne na nafila, amma idan Allah ya karɓa zai maka gafarar zunubi na kwana ɗari uku da sittin da biyar. shine shekara guda kwana 365 zunuban da ka aikata a ciki Allah ta'ala zai kankare maka su domin musulmi muna rayuwa ne akan abubuwa guda hudu aqida da ibada da mu'amala da akhlaq aqida in an ce aqida abun kudirewa a zuci wani abu da aka ce ka kudire shi a zuci kudirinmu yana da bangare guda uku akwai ilahiyat akwai nubuwat akwai ma'at akwai ƙudurinmu game da Allah akwai ƙudurinmu game da annabawan Allah akwai ƙudurinmu game da makoma ita ce ranar alkiyama ƙudurinmu game da Allah yana da ɓangare hudu zan yi tambaya fa ƙudurinmu game da Allah yana da ɓangare hudu mu ƙudire a zuciyanmu a ranmu mu faɗa da bakinmu Allah akwai shi, akwai Allah, shi yasa bahaushe in kashi sai ce akwai Allah, ka tuna fa akwai Allah, mana yana tuna maka akwai fa Allah, afillahi shakkun, akwai shakka a cikin samuwar Allah, akwai Allah, hankali ya tabbatar akwai an Allah, abinda muke gani, muke ji, muke taɓawa, muke shincina, muke saƙawa ya tabbatar akwai Allah, shi ake kira alhissu. shari'a ta tabbatar akwai Allah sannan fi'ira ta tabbatar akwai Allah hissu hawas abinda kace naji da kunne na na gani da ido na na shaka da hanci na na ɗanɗana da baki na na taɓa da hannuna na waɗannan su ne ake kira alhawas a hawasul khams wato magannanka guda biyar yanzu da mala ya gaya mana ni'imomin gani da ni'imomin ji da ni'imomin saurare da ni'imomin shaƙa da ni'imomin ɗanɗanawa da ni'imomin taɓawa ka taɓa ka ji ya taɓu ka shinshina ka ji ya shinshinu, ka kalla ka ga ya kallo, ka ji ka ji ya jiyu, ka shaƙa ka ji ya shaƙu, to wannan alama ce ta kana da lafiya kuma kana cikin ni'imar Allah. Kuma waɗannan dalilai ne da suke nema nuna maka akwai Allah, wannan shi ne dalili na hissu abin da kake ji kake gani. Dalili na fidira yadda Allah ya halicce ka kai kanka ko ba a ce maka komai ba ka san akwai wanda ya yi ka akwai wanda ya yi ka domin yadda aka gina ka ɗin nan babu wani kamfani da ya da'awa shi ya ƙera ka aka yi maka ƙashi ƙashin nan guda 360 ne a jikinka kana da gaɓoɓi 240 shi yasa kake lallan kwasawa kake lallan kwasawa kake kwantawa kake miƙewa kake tashi a cikin ƙashin nan naka akwai ɓargo ɓargo da ke kula da ƙashin aka kuma kawo nama aka lullube ƙashin aka sa jijiyoyi jijiyoyin nan suna zirga-zirga da ruwa suna zirga-zirga da jini suna zirga-zirga da iska suna sa jikinka yana motsawa aka yi maka fata aka yi maka gashi a ciki aka yi maka wasu ma'aikata, a ciki akwai hanta, akwai saifa, akwai ƙoda, akwai huhu, akwai zuciya, akwai hanji. Kowanne daga ciki na akwai aikin da yake in ya tsaya akwai matsala. Aka buɗa ma baki, aka zuba maka haƙora, aka yi maka harshe, aka yi maka ido, aka yi maka wayarin ɗinsa. Ba ka aiki da gas, ba ka aiki da mai, ba ka aiki da fetur, ba ka aiki da sola, ba ka aiki da kananzir. ba a wana ka in za ka tashi ba a maka stata ba a maka kin stata da ka miƙe sai ka ji ka fara aiki kana da birki in ka ruga da gudu kana da giya kana da birki kana iya ƙara wa kanka gudu in za ka tsaya kuma ka ja birki kuma ka ji ka tsaya cak kana ƙara bolon kana ragewa wannan ni'imar ta ciki da ta waje duk abin da ke aiki a ciki na su zuciya ne, na su hanta ne, na su saifa ne, na su huhu ne, na su ƙoda ne, na su da hanji ne da kayan ciki da matsar da matsar da matsarfafa da makamantansu duka kowanne akwai aikin da yake yi da ɗaya zai tsaye da aikinsa akwai matsala jijiyoyinka da suke zirga-zirga suke wayarin da za a miƙe su an ce za su zagaye duniya a ce kowanne a jona wannan a jona wannan a jona wannan a mai da kai a mai da kai jijiya jijiya jijiya zaka tsawonka zai iya zagaye duniya daga waje Allah ya maka ido guda ya maka kofofi guda tara a jikinka ya huda ka sau tara ya maka kofofin ido guda biyu kuma ya sa su a sama ya maka kofofin kunne guda biyu ya sa su a gefe ya maka kofa hanci guda biyu ya sa a sama ya maka kofar baki guda ɗaya kuma ya shi a kwance sannan ya masa kwaba kuma ya masa gate shi yasa da za a da za a ɗaga wannan a cire wannan leɓen sai ga mutum ba kwaba da kwaba kake zuwa sai ka rufe wannan kuma haƙoran su ne gate sai ka sa gate sai ka sa kwaba da mutum za a kwashe wannan gurin haƙoran gagan su gudu za ka yi amma in yi haka da haƙora sai kuma ya kawo kwaba ɓaf sai ya ɓame su to yadda Allah ya kaɗin nan wannan ma ya nuna ba abin banza ba afaman ya khuluqu kaman la ya khuluq wa fi khalqikum afala tubsirun baku ga baku ga yadda nayi ku ba Allah ya ce baku ga yadda nayi ku ba to yadda Allah ya mu din nan ya nuna akwai Allah tunda ba wanda ya da awaye mu kuma Allah ta'ala ya ba mu hujja uku ta hankali ya ba mu hujjar hankali am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna wannan ita ce hujjar hankali ta cewa Allah ne yaka Allah ya ce ko an yi su ne daga babu ko su suka yi kansu amsa shine babu ba kai kai kanka ba kuma ba daga babu aka yi ka ba ita kanta babu ai babu ita ya zace ta akwai mai sunan babu to babu ita kanta sunanta babu babu za ta yi akwai babu ba za ta yi akwai ba saboda ita kanta babu sunanta to ya za ta yi akwai babu ba za ta iya akwai ba saboda babu ita shi sa Allah ya ce an khuliqu min ghairi shay'in ko an yi su ne daga babu amsa shine ba daga babu aka yi mu ba domin ita ma babun ba ta iya yin kanta balle ta yi wani am humul khaliqu ko su kai kansu am humul khaliquna ko su kai kansu kai kai kanka daga babu aka yi ka amsa shine duk mai hankali inda ba mahaukaci bane ya san ba shi ya kansa ba duk mai hankali ya san ba babu ce ta shi ba don yanzu da wani zai ɗaga maka hanset ɗin nan ya ce ita ta kanta ta za ka dalace mahaukacin banza bayan na san kamfanin kaza ne suka yi ta ashe babu ba ta yi akwai sai dai akwai ta yi babu shi yasa za a koya maka lissafi ake fara maka da babu sai a tafi akwai zero ne kenan babu daga zero sai nawa idan aka yi zero aka yi ɗaya nawa kenan zero fa aka yi ɗaya in aka yi ɗaya aka yi zero aka ƙara aka ƙara aka ƙara aka ƙara aka ƙara aka ƙara aka ƙara zero aka ƙara zero aka ƙara zero aka ƙara zero, aka ƙara zero, aka ƙara zero, aka ƙara zero, aka yi zero dubu ɗari aka sa ɗaya nawa kenan. Idan aka zana zero guda biliyan aka sa ɗaya nawa kenan? Nawa? To abin mamaki, ɗin yawan ziran nan gabaki ɗaya kana goge ɗayan ya zan babu. ko ba haka bane da ka goge daya komai yawan zero ya tashi a babu in kai zero kai daya ya zama goma kana goge dayan ya zama babu in kai zero kai zero bi kai daya ya zama ɗari kana goge dayan wannan zero bi babu ne in kai zero uku kai daya kai daya kai zero uku ya zama dubu kana goge dayan wannan zero guda uku sun tashi a banza in kai zero hudu ya zama dubu goma kana sa in ka sa daya farko ya zama dubu goma kana goge dayan wannan zero guda hudu sun tashi a banza zero ko ya kai biliyan biliyan idan ba ɗaya aikin banza ne ashe ɗaya ce take samar da babu ta zama akwai wannan ɗayan shine Allah Saboda wannan dalilin ya tabbatar maka aqaliyan shar'an aqalan shari'a ta tabbatar maka Allah ya ce afillahi shakkun ya ce maka qul huwallahu ahad ya ce maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya gaya maka inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin ya gaya maka sufofin Allah guda goma sha hudu sufofin Allah guda goma sha hudu wanda ba wanda ya isa ya ɗaya daga sha hudun nan sai Allah mun lissafa su da ku qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب wai ke da waɗannan sufofin gaba ɗaya in ba Allah ba ba wanda yake da wannan sifar ba mai bada mulki ba mai kwace mulki ba mai daukakawa ba mai kaskantarwa babu mai bayawa babu mai hanawa babu wanda alheri yake hannunsa babu mai iko akan komai mai shigar da dare a rana shigar da rana a dare ya fitar da raye daga matacce ya fitar da matacce raye ya daukaka wanda yake so ya ba mai yin wannan sai Allah wanda arziki gaba ɗaya yana hannunsa shine Allah saboda haka wannan shine aqidan mu ta farko akan Allah subhanahu wataala cewa akwai Allah shari'a ta tabbatar hankali ya tabbatar sannan na biyu Allah kuma da muka yadda akwai shi to mun yadda shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta halitta duka na waye to Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba mafalun fastami'ula an buga misali ku tsaya ku ji innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaba Allah ya ce duk wanda kuke kira ba ni ba bai isa ya kuda ba. Kuje, haka ne? Bai isa ya kuje ba, ko waye shi, ko malami ne, ko annabawa ne, ko mala'iku ne, ko waliyai ne, ko salihai ne, ko malamai ne, ko shugabanni ne, ko aljanu ne, ko iskokai ne, ko mutanen ɓoye ne, ko waye, bai isa ya kuje guda ɗaya ba. ka je ka yi bincike a kan kuje ƙwaya ɗaya ka ga me yasa Allah ya ce kuje akwai mai fuka-fiki shida akwai mai fuka-fiki hudu akwai mai fifike takwas akwai mai ido ɗari biyar akwai mai ido dubu a cikin idansa fata-fata ta gani guda dubu ce sai ka mai da shi ƙato za ka gani a karamakalla bincike a kan kuje sai ka faɗi kai wa Allah sujjada in ka je ka ga binciken da aka yi akan kuda sai ka faɗi kaiwa Allah sujjada ka san abin ba na wasa bane amma gashi nan buge shi muke muna kashe shi ba ma sani ba an Allah wani ma ango ne ya taho abin nan ya taho nema amaryar sa kaza mun kashe shi a hanya saboda haka yin halitta aikin Allah ne mallakar halitta kayan Allah ne duka shi kadai yake da halitta ba mai halitta sai Allah kayansa ne shi kadai ba wanda ya mallaki komai sannan gudanar da halitta na Allah ne shi kadai sannan bangare na uku shine Allah shi kadai cancanci abauta masa ba wanda ya kamata abauta masa sai Allah to me bauta sujjada addu'a roko tawakkali yanka menene sai me a cikin ibada azumi sadaka zakka duk gawa ake yin su yanzu idan kana da damuwa wa zaka ga yawa zaka daga hannu ka ce ya wali wani ka biya min bukata to shi wali wala zai iya biya wa kansa yanzu mutumin da zai je kabari naga wani rannan ya je kan kabari yace shehi kasan nan ba tsaro shehi muna roƙonka ka kawo tsaro ya kawo to shi kansa shehin ai yana kwance a cikin kabari ya mutu ‘ya'yansa sun yi tafiyarsu, matansa an raba musu gado, wasu ma sun yi aure, wasu ma sun mutu, ashe ba Allah ba ne, duk mai siffa hudu ba Allah ba ne. Duk mai siffa hudu ku riƙe ba Allah ba ne bai kamata a roƙe shi ba, duk wanda aka haifa, da duk wanda ya mutu. Ba gani, to ba Allah ba ne, saboda Allah lam yalidi, lam yulad. Shi ba haihuwa Allah, duk wanda aka haife shi ba Allah ba ne, duk wanda ya mutu ba Allah ba ne, duk mai ci ba Allah ba ne. wa huwa yut'imu wala yu duk mai cin abinci ya sha ruwa ba Allah bane duk mai zagayawa ban daki ba Allah bane duk wanda ya aure ya haihu ba Allah bane sadakan mutum yace maka shi Allah ne kace kana ci kana sha an haife ka to da an haife shi ba Allah bane saboda Allah lam yalid da ya ci ba Allah bane da ya sha ba Allah bane shi da ya mutu ba Allah bane shi da ya je ban daki ba Allah bane ko saboda haka wanda ake gaya wa bukata ya biya shi kadai shine Allah kuma shi yake da wannan sifa din wannan shine sai kuma mu in mu kira Allah da sunayensa mu siffanta da siffofinsa wace addu'a ka fi jin da kai Allah yana karba wace addu'a ka fi iyawa a larabci wacce kake jin dadin ta na'am has wannan yace shi addu'a da yafi jin dadi yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel to kaga wannan bauta ce saboda ka ce hasbunallahu kaga kai kace Allah ka ishe ni wa ni'mal wakeel Allah kai ne abin dogaro kaga bauta ne sai wa yake da wata addu'a kuma rabbana atina kaga kace rabbana kaga waye ya fito a ciki Allah ya fito rabbana ya Allah ar-rabb shine al-khaliqul malikul mudabbir ka ce ya Allah ka bani kyakkyawa a duniya ka bani kyakkyawa a lahira kaka sa in shiga wuta kaga wannan ibada ce ka gaya wa Allah damuwarka guda uku ba ka son ka shiga wuta ka gaya wa Allah kai sa ka auta saboda wutar ta sace kana son duniyar ka tai kyau ka san ba mai mai da duniya tai kyau sai Allah kace baka duniya mai kyau ka san lahira ta Allah ce ba wanda ya isa a duniya baka lahira wuta ta Allah ce ba wanda ya isa saka ka a cikin ba Allah ba aljanna ta Allah ce ba wanda ya isa saka aljanna in ba Allah ba ba mai wuta sai Allah ba mai aljanna sai Allah in ka ganka a wuta adalcin Allah ya kai ka in ka ganka a aljanna ni'ima Allah da falalarsa ce ta kai ka saboda haka shi yasa kai addu'a kace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wanda yace shi kuma addu'a da tafi jan hankalinsa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu me yace yace ya rayayyen da baya mutuwa ya wadataccen da bai da bukatar kowa a gurin komai komai ba komai yana da bukata a gurinsa shine alqayyum wanda bai da bukata a gurin kowa amma kowa yana da bukata a gurinsa sai kace bi rahmatika astaghithu nayi kamun kafa da rahamarka ina son rahamarka ina son jin kanka ina son afuwarka ina son gafararka me wannan yayi bauta ta hanyar tawassali da sunayen Allah guda biyu alhayyu alqayyum wancan bautaye ta hanyar tawassali da rabbana wancan bautaye ta hanyar hasbunallahu kalman Allahu ta fito anan can kuma rabbana ta fito anan kuma alhayyu alqayyum ya fito sai wace addu'a kake kuma Allahumma ina jin wannan akwai bashi a kansa ita wannan addu'a ita wannan addu'a wannan addu'a da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani a masallaci ba lokacin sallah ba yana cikin damuwa ashe ba su suka iciyo annabi yace me faru yace ya rasulullah ba su suka ne da bakin ciki ya mun yawa yace to ga magani ka koma gefe kai ta yin ya allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka ya koma gefe yayi tayi yayi tayi ba adadi yayi tayi ba adadi yace kafin dan kankanin lokaci Allah ya biya min duk bashin da ake bina kuma na fita daga damuwa akwai wani mutum da ya taɓa gomin waya daga Abuja yace malam wallahi ina cikin damuwa kuma damuwar na rasa yadda zan ba su kan jama'a su kai mun yawa nace ka ga wani ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin abin da ka faɗa ga abin da ya ga masa ka je kai tayi bayan kamar wata guda sai ya kira ni ce kai malam na yadda akwai Allah nace Allah ce wallahi wallahi ita ko kowa bai da akwai Allah ba ni na yadda akwai Allah ko kowa bai da Allah yana amsa addu'a ba ni na yadda yana amsawa don naga a kaina tunda ka bani addu'an nan ita nake a hanya a tafiya a zaune ba ruwa na da social media ba ruwa na da kallon television ba na jin labaran kasa kaza kaza kawai ita nake ta yi har baki na ya saba ko ban faɗe ta ba ma sai in ji bakin yana yi ice malam kawai sai ga hanyoyi sun ta zuwa yanzu duk wani bashi da ke kaina malam an ware shi ba na jin kuma arziki ya zo a wata guda ɗin nan malam na ga abin mamaki na ce kai ka ƙara godewa Allah amintu billahi wa rasulillahi to kun ga wannan saboda me me cewa Allah ai addu'a zaka kalla abinda ka ga Allah zaka kalla in ya amsa shikenan kace Allahumma kfini Allahumma ya Allah shine ma'anan Allahumma ikfini bi halalika ka wadatar da ni in ta samun halal in ta samun halal in ta samun halal kofofin halal ka bude min su an haramika ka bari in guji haram wa aghnini ka wadata ni ka wadata ni ka wadata ni fadalika da rahamarka da jinkanka da samu ko ina ka bani falala amman suwa ka Allah kada ka hada ni da waninka kai kadai nake so kai min wannan to malam kai ta gaya wa Allah wannan kuma Allah dama ya ganka ya ji ka ya san ka yana da kirki yana da abin da zaka za ake nema kuma ya ba wani ka gani kuma bai da rowa ai ko mutum ne ka je kofar gidansa kai ta kwarara masa kirari irin wannan ai zai ce kai kai shigo haka ya isa to balle Allah da ba shi da rowa balle Allah mai tausayi mai kyauta wanda shi ya kira mu ma mu kira shi kowa ka roƙe shi da yawa gajiya yake amma Allah in ka roƙe shi da yawa yana so to saboda haka wannan shine babi na farko mai muhimmanci da ya kamata kowa ya rike shine babun imani da aqida da Allah ka yadda akwai Allah ka yadda Allah shi ya halitta ya mallaki halitta yake gudanar da ita ka yadda Allah shi kadai zaka bautawa shi kadai zaka kaiwa bukata shi kadai zaka yi bauta gare shi ka yadda cewa in bukata ta same ka ko damuwa zaka yi tawassali da sunayen Allah da siffofinsa zaka siffanta Allah da sunayensa da siffofinsa in damuwa ta zo maka zaka yi riko da sunayen Allah da siffofinsa dan Allah ya biya maka wannan bukata ya tsare ka daga abinki idan wannan ya zauna a zukatanmu yan uwa komai mai sauki ne sallah za ta zo da sauki azumi ya zo da sauki aure ya zo da sauki kasuwanci ya zo da sauki tsaro ya zo da sauki ai dama cire Allah da muka yi ne ja mana musifa idan muka jawo Allah muka yi imani da Allah muka ba Allah muka cire shirka muka cire bid'a muka cire duk waɗannan abubuwa a wurin Allah masu sauki ne yanzu malai yake gaya mana tsaron ma a hannun Allah yake zukatan masu rashin tsaron da a hannun Allah yake da wanda za a tsare da mai tsarewa da a hannun Allah shi Allah ga dama yake kowa ya taho dole ya tafi saboda haka shi yasa muka ga yawa Allah Allah ya karba ya ji duk zai mana maganin waɗannan matsaloli dan haka saboda yau ba rana ce ta wazi da yawa ba gobe za a yi wazi dama wannan wannan dakta din wannan dakta din Allah ma albarka da shi wannan malamin shi dai ai tawazi in da zo garin na ko dan awa ɗaya gani yanzu malam ya ce masa muna azumi na ashura kawai yake yana kawo mana dan kunu da kwasa muka sha sai leko ya ce jama'a ba su da masallaci muka ce to a tawo masallaci a yi to da haka Allah ya muku albarka na san mafi yawan ku anan kun yi azumi yau Allah ya karba mana ladan da annabi ya ce akwai a ciki na shekara guda Allah ya samu samu Allah kuma ya bude mana kofar falalarsa Allah ya inganta mana tsaro ya inganta mana tsaman lafiya ya mana arziki da wadata masu arziki anan Allah ya kara musu marasa arziki Allah ya basu waɗanda suke kasuwanci Allah ya sa musu albarka wanda ba su Allah ya bude musu kofar yi waɗanda suke neman ilimi ba su mai amfani wanda suke da iyali Allah ya rike musu iyalin wanda suka isa aure ba su aure ba Allah ya sa su yi auren banda ku kai yan ƙananan ƙananan nan ku banda ku ku Allah ya ba ku ilimi ya ba ku kasuwa ya ba ku sana'a ya ba ku ilimi amfani ya ba ku albarka Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya kawo da fitintunu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wala hawla wala quwwata illa billahi al azim dama mu mun hada sallah dan haka kawai kama zai mu je mu huta wassalamu alaikum